بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba ɗan uwa musulmi da muka haɗu a wannan wuri mai tarin albarka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna ranar laraba biyar ga watan rajab hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga marka zuwa madina shekara ta 1445 wanda yi daidai da 17 ga watan ɗaya miladiyar isa ɗan maryam alaihi salatu wassalam shekara ta 2024 don tunatar da junanmu lamarin addinin musulunci malam da ya gabata ya karantar da mu yi ma manza Allah sallallahu Alaihi wasallam biyayya da ɗa'a wanda wannan shi ne abin nema a gare mu shi ne abin da aka halicce mu don shi saboda Allah subhanahu wa ta'ala bai halicce mu don komi sai don mu bauta mashi kuma ya turo manzan nan ya ce mu yi mishi ɗa'a sai mun yi bauta ne yadda manza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya koyar za a karfe ta shi yasa a hadisin da imam bukari ya yi ta hadisin abi huraira manza Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba qalu wa man ya'ba ya rasulullah qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce dukkan al'ummata za su shiga aljanna sai dai wanda ya gada ya ƙi ya shiga aljanna sahabbai suka yi mamaki suka ce waye zai kiyaya manzo Allah manzo Allah ya ba su wata ka'ida ya ba su permit ya ce wanda ya yi mishi biyayya ya yi mishi da'a zai shiga aljanna wanda kuma ya ki mishi biyayya ya ki mishi da'a to ya ki ya shiga aljanna da haka din mai san aljanna dole ya yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya ya yi mishi da'a Allah ya saka wa malam da alkhairi kuma Allah ya ba mu ikon yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya da da'a ɗan uwa masu albarka wata ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune cikin sahabban shi suna jiran ya buɗe baki ya yi magana saboda sun san ba abin da ke hita daga bakin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai alkhairi duk abin da ke wuta daga bakin shi alheri ne ilimi ne suna jiran wannan da gare shi suna jiran ya furta wani abu wanda zai zama musu shirya da gare su kwatsam sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya buɗe baki yake tambayarsu a taduruna manil muflis ya tambayi sahabbai shi shin kun san wane ne maciyaci sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ba shi amsa suka ce innal muflisa innal muflisa fina man la dirham lahu wala mata lalle maciyaci a cikin mu shine wanda bai da dinari bai da dirhami wanda wannan a lokacin su sune kuɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su amsa saboda wannan amsar da suka bashi ba ita bai ke so yace innal muflisa min ummati man ya'ti yawm al-qiyam bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad shatama hada wa qadhafa hada wa akala mala hada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu matsiyaci a cikin al'umma ta shine wanda zai zo ranar gobe alkiyama yayi sallah yayi azumi yayi zakka amma zai zo ya zagi wancan ya yi wancan kazafi ya ci dukiyar wancan ya zubar da jinin wancan ya bibi wancan ba bisa haƙƙi ba maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fayuta hada min hasanatihi wa hada min hasanati sai a kwashi daga cikin ayyukan shi na alkhairi daga cikin ladan shi a ba wancan a ba wancan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi idan duka ladan shi ta ƙare kayan abiya dukkan bashin da ke kan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace uku zamin qatayahum faturihat alaihi thumma turiha fil nar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan lade shi duka ta kare ba tare da an gama biyan bashin da ya riga ya ci ba a duniya to za a kwaso zunuban wa'annan da suke bin shi bashi a loda mishi akan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai a jewa shi a cikin wuta wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan tambayar ne ba dan komi ba dan ya ja hankalin sahabban shi da kuma dukkan al'ummar shi wa'anda za su zo bayan sahabban shi akan wani abu wanda yake mai girma akan wani abu wanda mun ɗauke shi ba komi ba akan wani abu wanda duk mun yi rafkanuwa a kan shi babu ma tunanin shi ba mu ɗauke shi laifi ba ya tambayi sahabban shi wane ne maciyaci suka ce maciyaci shine wanda bai da kodana bai da dala bai da sefa bai da naira bai da euro komi bai da kuma bai da abin da za a saida a samu kuɗi ko yanzu da za mu tambaye ku a nan wane ne matsayaci wannan amsa ce kowa zai bada amma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana kallon abin da ta wani gehe ba nan duniya ba saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya san ce duniya ba komi ba ce saboda duniyar ba komi ba ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi yana yin kwana uku gidan shi ba da girki ba saboda duniya ba komi ba ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu laukanatid duniya تجد جناح بعودا ما سقى الكافر منها شربة ماء da a ce duniya ta kai kwakwan misali na hiken kuda ko kuma hiken sabro maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da kafiri bai sha ruwa a ciki ba amma Allah subhanahu wa ta'ala ya shaida musu duniya saboda ba komai bace Allah subhanahu wa ta'ala da cewa kullun numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا
Allah subhanahu wa ta'ala yake gayi akan duniya akan bada arzikin shi a duniya yake cewa suna bada ga duk wanda suka ga dama yasa duniya suka ga kafiri yana da ita duniya sai kaga kafiri yana da duniya ya samu duniya kuma kaga musulmi yana da duniya shi ma ya samu kaga musulmi a cikin talauci kaga wanda ba musulmi ba a cikin walwala a cikin arziki saboda duniyar ba kofi ba ce Allah subhanahu wa ta'ala yana bada ta ga wanda duk ya gada ma kafiri ko kuma musulmi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya musu wannan tambayi ba duniya yake nihi ba yana musu hangen ranar gobe alkiyama ne amma sahabbai da yake ba su hango abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hanga sai suka ba da amsa daidai hankulansu suka ba da amsa daidai wadda kowane mai hankali idan an mai wannan tambaye wannan amsa ce zai bada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ya gaya musu wane ne maciyaci na gaske wane ne talaka wanda yake talakan kirki ba a nan duniya ake diba talaka ba saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu rubba ash'asa abbar madfu'in bil abwa law aqsama ala Allah la abar ba mamaki kaga mutum kanshi yayi bicici tsabar talauci ko esha ta kai talauci ya mushi yawa kayan shi cike da kura amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace law aqsama ala Allah la abar da zai rance a yanzu wanga lokacin da muke na sanyi yace zahi za a yi sai kowa ya tuba riga shiga sai an yi zahi saboda girman shi da darajar shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da haka talauci a duniya ba shine abin lura ba na mutum yana son Allah na son mutum ko bai san shi yasa manzo Allah yake so ya karantar da sahabban shi ya karantar da al'ummar shi talaka na kirki talaka wanda ya ci sunan talaka maciyaci wanda ya ci sunan ciya wanda ake cewa maciyaci na gaske ya ce innal muflisa min ummati lalle maciyaci a cikin al'ummata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce min ummati saboda a cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ba kafiri bane musulmi ne yana sallah yana azumi yana zakka duk wani aikin da'a da ka sani yana yi ya ma wuce farilla har yana gamawa da nafilfili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce min ummati daga cikin al'ummata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai zo da sallah yana tsaye da sallah da an kira sallah ne inda yake zai aje abin da yake yi ya je yi sallah komi dari jami'i dai bare shi ko mizani a zaunar ba ta bare shi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma zai zo da azumi zai kasance mai yin azumi ne bai wasa da azumin farilla duk lokacin da aka ce wata ya kama bai shan wannan azumi a takaice dai yana cike ibada iya duk abin da aka umarce shi da shi yana kokarin kamantawa duk abin da aka hane shi da shi yana ƙoƙarin hannuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wata riwaya yace zai zo ranar gobe alkiyama bi hasanatin tarjiba zai zo ranar alkiyama da dukiya wadda take mai yawa zai zo da tarin lada wadda take ba ɗan ba zai zo da ladar da ki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kamar duwatsu ya tara yayi aiki ya kasance mai yawan kiyamun laili ya kasance mai yawan zuwa makaranta ne ya kasance mai yawan zuwa sauraron wa'azi ne ya kasance mai yawan yi ma Allah da manzon shi da'a ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo yace zai zo da waɗannan ladan da kira na gobe a kiyama ya tara su duk da yawan su yayi sallah yayi zakka in mai kuɗi ne yayi azumi har ya je yayi hajji ma bayan hajji ya kuma yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai dai sai ya zo ranar gobe alkiyama ya zagi wancan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana zagi ya ce sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufr zagi musulmi fasikanci ne haka kuma ya kashi kafirci ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai zo ranar gobe alkiyama wannan ne yin wannan ibada amma ya zagi wancan ya wuce bai daga mashi hannu ba maki hankalin shi wani wuri yake ya bi ta gaban faris inda suke zama sun zage shi wani dan iska ne ya rena mutane maganganu ne wanda ba mu ma ba su wata wani abu haka ba mu ma tsammanin mun yi wani da haka muke ta yin su a majalisanmu a inda muke zama ya wuce ya ci naman shi ya yi gulma shi ya zage shi maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce zai zo ya zage shi ko kuma ya zo ya bibi wani yaro ne ya kira ya aike shi ya ce mata ta aike ne sai ya jawo wani yaron ya kamsa mashi mai yana ganin da ya komi ba saboda babu wanda ya isa ya rama ma wannan yaron wannan marin a nan gidan duniya kuma shi yaron ya yi wuta ya ce mai Allah ya isa bai isa ya rama ya kamo wani wanda ya kari a kan zalunci ya bige shi ko kuma wani abu ya haɗa shi da shi ya mai zalunci ya bige shi har ya wuce iyaka wajen hukunta shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa aka ga mala hada kuma haka ya kwaci dukiyar wannan ya ci zalimkin wanka mu'amala ta haɗa shi da wani daga rafta mani ya riƙe ya ki biya yana ganin ya ci banza wani ya ba shi amana ya yaudare shi ya canya wannan kudin wani kuma ba ma amana aka ba shi ba lallaɓawa ya yi ya sace waɗannan kudin ya je ya canye su suna kwana ɗaki guda tare da liga ya sadaɗo bayan sai kwana ya kwashe musu sarfai babu wanda ya sani yana ganin ya ci lalai ana kwala kiran asuba kuma ya je ya sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa akala mala hal ko kuma ma'aikaci ne yana da babban matsayi aiki ne wanda ya dace ya yi ma mutumin shi ya ƙi yi mishi ya tsaya sai da ya bashi rashawa ko ya gwada mai ƙarfin mulki ko ƙarfin matsayin da yake da shi ya amshi kudin shi ba a bisa haƙƙi ba shine cin dukiyar bawa ba bisa haƙƙi ba Allah subhanahu wata'ala ya hana yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu wa tudlu biha تأكلوا فريقا من أموال الناس لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون الله سبحانه وتعالى يكتوى يا قوة عندك إيمان kada ku dinga cin dukiyoyin junanku a bisa barna ba a bisa haƙƙi ba ku dinga kwasan dukiyoyinku kuna kai ma masu mulki ko kuna kai ma masu matsayi kuna ba su cin hanci kuna ba su rashawa ba don komi ba don su dinga kwasan wasu dukiyoyi na wasu mutane suna ba ku ba a bisa haƙƙi ba alhali kuma kun san wannan dukiyar ba hakkin ku bane Allah subhanahu wata'ala a wata aya ce la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna أيها tijaraatan الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ku wanda kuka yi imani kada ku dinga cin dukiyoyinku a bisa banna ba a bisa haƙƙi ba dukiyoyin junanku sai dai ya kasance kasuwanci ne wanda kun yarda mu juna shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa jin da yake cewa jinin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an umarce shi da yaƙi mutane ya yaƙi kafirai har sai sun ce la ilaha illallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan suka yi wannan asama minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqi wa hisabuhum ala Allah ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan an suka ce sun yi imani to dukiyarsu da jinanansu sun zama haramun a gare ni in taba su sai a bisa haƙƙi kuma sakamakonsu yana a wajen Allah madaukakin sarki don haka cin zaɓe na dukiyar wani ɗan uwanka ba a bisa haƙi ba shari'ar musulunci ta hana shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari a cikin wannan hadisin na wane ne maciyaci na gaskiya yace shine wanda zai zo da sallah ya zo da azumi ya zo da zakka amma zai zo ya zabi wancan ya bibi wancan ya ci dukiyar wancan ba a bisa haƙi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa safaka dama hada kuma ya zubar da jinin wannan ba saboda abu bai kai ya kawo ba ya soka mushi wuka ya yanke shi da wuka ko kuma ya tare shi ya shigo kwana sadamu da moto da yake so ya amsa gare shi ko salula yake so ya amsa a gare shi ya rafka mushi mabigi har jinin shi ya zuba ya fara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai tashi duk sallolin da yake yi duk ibadar da yake zai tashi karshe bai da komi a cikinsu zai zama maciyaci kamar yadda za mu gani a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa safaka dama hada ya zubar da jinin wannan jini yana da daraja a shari'ar musulunci yana daga cikin manyan abubuwa gaya maqasid wanda shari'a ta zo ta kare su shine kare mutane jinanansu a kare masu jininsu ta hanyar kisan mutane ka a kashe mutum in ba ya yi laifi ba manzo Allah ya gaya mu la yahillu damu imrin muslimi illa bi ihda salas jinin mutum musulmi bai halitta sai dai akan wanda ya aikata wasu abubuwa guda uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce asayyibu zani tsoho wanda ya taba aure yayi zina ana kashe shi a shari'ar musulunci wani nafsu bin nafs haka wanda ya kashe rai a shari'ar musulunci ana kashe shi wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'a haka wanda ya yi ridda ya bar addinin musulunci in shari'ar musulunci ake ana kashe shi jinin shi ya halitta bayan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana Allah subhanahu wata'ala yayi hari da kan kisa shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce min ajli dalik من كتبنا على بني أجل إسرائيل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا Allah subhanahu wata'ala yake cewa saboda haka ne muka rubuta wa banu Isra'il cewa duk wanda ya kashe rai ba tare da wata rai ba ka kashe mutum ba tare da ya kashe wani ba ka kashe mutum saboda mashin don ka amshi moto a gare shi ka kashe mutum don ka amshi salula a gare shi wada ya hada ku kan abin da bai taka kara karya ba ka ɗau ka kaso ka amshi da ciki ka kashe shi Allah subhanahu wata'ala yake ce masu dan haka nan ya rubuta musu duk wanda ya kashe wata rai ba tare da ta kashe rai ba ko kuma yayi wata banna a ban ƙasa to kamar ya kashe al'umma ne baki ɗaya haka kuma duk wanda ya taimaka ya raya wata rai kamar ya raya al'umma ne baki ɗaya haka Allah subhanahu wa ta'ala yake ga mu cewa wa katabna alaihim fiha wa katabna alaihim fiha anna an-nafs bin-nafs wal-'ayna bil-'ayn wal-'ayna bil-'ayn wal-udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas faman Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa haka muka rubuta musu a cikinta a cikin attaura cewa duk wanda ya kashe rai cewa lalle din rai kenan duk wanda ya kashe rai a kashe shi duk wanda ya kashe ma wani ijiya a kashe mishi ijiya duk wanda ya kashe ma wani ya kada ma wani haure shi ma a kada mishi haure haka duk wanda ya samu biki ko wuka ya cire ma wani kunne to shi ma a cire mishi kunne wannan shine shari'a Allah duk wanda ya zubda ma wani jini Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal juruha qisas duk wanda ya ji ma wani ciwo ko da ya yake shi ma a ji mashi ciwo wannan ke nuna mamu kimar da ke da jini a shari'ar musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la zawalu dunya ahwan ila Allah min qatl nafsin mu'min gushewar duniya baki dai a ce duniya baki dai ta gushe babin ta baki dai ta rungushe ta roshe ya yi sauƙi a wajen Allah akan a ce an kashe ran mutum guda yau rayuka nawa ake kashewa akan abin da bai taka kaya karya ba mamaki salular da kake so ka amsa gare shi ko motar da kake so ka amsa gare shi ko ma ne ne in ka tare shi da makamin kace ya baka sabka zai ya baka amma sai ka labe ka bige shi mutum nawa aka kashe saboda salula nawa aka kashe saboda mashin to duk ba komai ya kawo mu wannan ba saboda sun san in ma sun kashe ba abin da ake yi iyaka a kai mutum a rene har a dinga ba shi tuwo ya yi shekarun da zai yi to amma da ya san ya kashe kashe shi za a yi to ba zai kashe ba larabawa suna cewa alƙatulu harfa ne ƙatul kisa shi ke kore kisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labarin wannan maciyacin ya ce shi ne wanda zai tashi ranar gobe alkiyama ya zo da sallah ya zo da zakka ya zo da azumi amma zai zo ya zagi wancan ya bugi wancan ya ci dukiyar wancan ba a haƙi ba kuma ya zo da jinin wancan ba a haƙi ba za a tsara shi ranar gobe alkiyama dukkan wa'annan wa'anda ya cuta wanda ya wuce kai da shi wanda ya wuce kan zage shi bayan idanun shi ta wuce kan mata kazafi kace yan iska ce karuwa ce kai kuma da za a tsare ka ba za ka taba iya garin inda kaga tana karuwanci ba yau wuce kace dan iska ne mazinaci ne da za a tsare ka ba za ka taba iya tabbatar da cewa mazinaci ba ne ka yi mishi kazafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan waɗannan mutane wanda ka amshi dukiyar shi kan lallaba kai yaudare shi kuka yi mu'amala ta kuɗi kan ci amana shi ko kan mushi sata ko yan baka amana kan canyi ko kan zalunci ɗan yaro ne ƙarami ko babba wanda kai ƙari kan bige shi ko kan zage wani wanda kai ƙari gaban idanun shi ko bayan idanun shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukka da haka ya dace mu sa hankali mu yi tunani mu gani idan dukkan mutanen da muka taɓa yi ma irin wannan abu yau a ce duka mutumin da ka taba gulma da shi mutumin da ka taba zali bayan idanun shi yaron da ka taba bugu a bisa zalunci kudin da ka ci ba a bisa haƙƙi ba jini yana da sauƙi ba kowa ke zuba jini ba waɗannan dai su ne abubuwa ƙanana waɗanda muka rena su muke aikatawa a ce yau ga su duka sun gewaye ga kowa gidanka kowa na sa haƙƙin shi a tunaninka tun anan duniya kana iya biyan su to balle ranar gobe an je lahira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za su kewaye shi kowa zai zo wani mallake da wuyan shi wani ga kawa da shi wani ya kamo kawashi wani ya rike gashin shi na gaba gashin kan shi kowa ga su nan yanda kaga kuda suna dandabe abin da ke da matsi ko yake da sukari haka kowa zai biyo shi kowa yana son haƙƙin shi a gare shi ranar gobe alkiyama zai waiwaya ya nemi alfarma a wajen Allah ya ga ko Allah subhanahu wata'ala zai iya mashi wani abu sai a ce mashi al-yawma tujza kullu nafsin ma kasabat اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب yana cikin wannan yanayi yana neman yaya zai yi ya- ya samu ya rabu da waɗannan mutanen da ya zalunta Allah subhanahu wata'ala zai sa a karanta mishi a yau za a saka mu kowace rai da abin da ta aikata a yau babu zalunci kuma lalle Allah subhanahu wata'ala mai saurin yin misali mai saurin yin kididdiga ne a ranar gobe a kiyama shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga mu a hadisul qudsi Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharram fala tuzalimu ya ku bayina lalle ni na haramta ma kaina zalunci dan haka kuma kada ku zalunci juna ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu cewa ranar gobe alkiyama za a mai da kowane haƙƙi a wurin shi za a ba duk mai haƙƙi haƙƙin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tu'addunna luquka ila ahliha yawm al-qiyamah hatta yuqala lish-shati al-janha'i min ash-shati al-qarna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a mai da ayyuka haƙoƙi a wurin su ranar gobe alkiyama kowane da ya ci haƙƙin wani kowa da ya zalunci wani kowa da ya zagi wani kowa da ya ci mutuncin wani bayan idanun shi ko gaban idanun shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a maida ma kowa haƙƙin shi kowa za a bashi haƙƙin shi ranar gobe alkiyama gaban Allah yace hatta da ɗan akuya mai kawo da ya tunna akuya wanda ba ta da kawo sai Allah subhanahu wataala ya musu hisabi ya ba kowane ɗaya daga cikin su hakin shi wannan bawan Allah zai zo yana neman ya za'i zai nemi yana hasara yana takaici yaya aka yi wa'anga mutanen suke ta biya ta haka ya aka yi suka yi like mani zai nemi ya bada uzuri zai nemi ya bada uzurin shi Allah subhanahu wata'ala zai sa a karin sha ta mashi la ta'tadiru yau لا تعتبروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون Allah subhanahu wata'ala zai sa a karanta mashi kada ku ba da uzuri a yau yau ba a karɓar uzuri babu wani uzuri da mutum zai karɓa inda innama lalle dai kowa zai girbi abin da ya aikata ne Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu wa man ya'mal misqala dharratin khairan ya'mal ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa duk wanda ya aikata aiki na alkhairi ko mun kankanta shi to ranar gobe alkiyama zai gane shi haka duk wanda ya aikata aiki na sharri ko mun kankanta shi to ranar gobe alkiyama zai gane shi Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mu cewa wa wuli alkitabu fatara almujrimina ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا Allah subhanahu wa ta'ala yake gawon cewa za a ba kowa littayin shi kowa za ka ga mujirmai wa'anda suka saba ma Allah subhanahu wa ta'ala suna tausayin kansu suna da na sani kan wannan littayin suna cewa ya kai can mali hadar kitab wani irin littayi ne wannan la yughadir saghiratan wala kabiratan illa ahsaha bai bar aiki dan karami ba bai bar aiki babba ba face sai da ya kididdige shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu wajadu ma amilu habira sun iske dukkan abubuwan da suka aikata gashi na an tattaro an zo da shi wala yazlimu rabbuka ahada Allah subhanahu wata'ala bai zalunta kowa wannan bawa zai kasance cikin dimuwa zai kasance cikin halin yaya kakanika ku saurara ku ja ku uwa musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal muflisa min ummati lalle matsiyaci a cikin al'umma shine wanda zai zo ranar gobe a kiyama yana da sallah yana da zakka yana da azumi amma zai zo ya zabi wancan ya ma wancan kazafi ya ci dukiyar wancan ya zubar da jinin wancan ya fi wancan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa yu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanati sai a dinga kwasan ladashi a ba wanga ladashi a ba wanga ladashi za a kwasan ladar sallah a ba wanda suka lullube shi wa'annan wa'anda suka daddabe shi kamar koda kowa na bin hakkin shi wa'anda ya dinga yaudara yana cuta a duniya yana dariya wani bai gane ba wani ya za a iya gane ya cuce shi kuɗi ya ba shi amana ya yaudare shi suna lissayi wancan mantuwa ke gare ya mancan lissayi ya mai zire ya ƙi mai damu shi suna lissayi ya yi rai dukkan irin kalolin cutar da mutane suke yi ya riga ya yi za a kwashi ladar shi ta sallar da ya dinga yi sallar da yake yi ba wa shi sallar asubar da yake tashi ko misani sallar kiyamun lairin da yake yi duk azumi ko kuma umma mai yi ne cikin dare yana tashi yana yi zakar da yake yi za a kwashi dukkan waɗannan lada a dinga ba waɗannan mutanen ladar sallah za ta kare a kwashi ladar zakka in mai dukiya ne ya dinga yin zakka duka za a kwashe wannan lada a ba wannan mutanen haka ya yi shiri saboda Allah subhanahu wata'ala ya ce mu kare kanmu daga shiga wuta yana jin tsoron wannan wutai ya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi gargadi akan wannan wuta wannan yasa ya tashi ya ta ibada ba dan komi ba don ya kare kanshi daga shiga wannan wutar don ya kare kanshi daga shiga wutar jahannama ranar gobe a kiyama yana ganin ya samu kariya yana ganin ya tara ladar da daki zai je da su baki ɗaya sai ya gani su ga sunan sun wace ana kwashe su da kaɗan kaɗan da kaɗan kaɗan ana ba waɗannan mutanen da ya zalunta ana ba waɗannan mutanen da ya cuta dukkan waɗannan ladar da ya tara baki ɗaya za a kwashe ta da haka ba abun da ya kai takaici ba abun da ya kai wulakanci babu talaucin da ya kai talauci babu ciyar da takaici ya kawon mutum ya zo ya bata lokacin shekara arba'in hamsin sattin saba'in tamanin da biyar yana ma'alla sallah yana ma'alla azumi yana ma'alla zakka yana duk wani abu ya hana ma ran shi abin da take so na jin daɗi dan ya yi Allah da manzan shi da amma ya tashi ranar gobe alkiyama a fashe wannan ladan baki dai saboda dan abun da bai taka kara ya karya ba da ya dinga yi a gidan duniya shine na gulma na kazafi na zakin mutane gaban idanunsu ko bayan idanunsu na cin haƙƙin mutane cin dukiyarsu ba a sa haƙƙi ba babu abun da ya kai wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da bamu labari za a bar shi haka nan ne bayan an kwashe lare a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhriza min khatayahum wa tulihat alayhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ladan nan tashi ta kare lada baki dai za ta kare kuma babu abun da za a biya bashi da shi in ba lada ba saboda a ranar babu ma dukiya ban dai ta yi amfani yau ma la yanfa'u malun wala ba يوم لا ينفع مال ولا بنون Allah subhanahu wata'ala ke cewa ranar da babu wata dukiya da za ta yi ma ma'abucinta amfani babu wasu iya da za su yi mashi amfani ayyukan nan da kai su ne za a kwasa a biya wannan bashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu cewa karkashin fada Allah madaukakin sarki idza zilzilatul ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ƙasa za ta hudo dukkan arzikin da ke cikin ta abinda yanzu sai an sha wahala a tono uranium ne zinariya ce azurfa ce ko ma menene ke cikin ƙasa a ranar alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za ta tullo shi gashi nan barjan kowa zai biya wuce yana kallon shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa barawo zai wuce ya ga dunkulan zinari kamar duce gaban shi ya ce fi hada sarabtu wa kuti a akan wannan na yi sata aka yanke mana hannu ga ta nan ba umarnin da za ta mashi ba zai kake ta haka wanda ya yanke zumuncin shi saboda yana da dukiya ya bar sada zumuncin shi zai wuce ya ga duce ga yanar na zinariya amma ba unwanin da zai mashi ba ma zai kalle shi ba ya ce saboda wannan ne yanke zumunci na amma ba zai ɗauke shi ba amma halin shayar da ana dukiya a ranar gobe alkiyama ko ga ta kana gani ba za ka ɗauke ta balle ta ma amfani ka biya ba shi da ake binka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka gama kwashe ladashi ladashi ta kare ba a gama biyan bashi ba saboda suna da yawa yau da za a ce ka kirge mutum nawa ka zaga bayan idanun shi mutum nawa ka ci naman shi mutum nawa ka yi gulma shi mutum nawa ka yi makazafi mutum nawa ka cuta ta mu'amalar kuɗi mutum nawa makwabcinka nawa ka cuta ma ka zubdo kwatami yana zaune ka bar dan ɗinka buɗe wari na kullum bai iya zama kowa shi da kowa gidan shi bai iya zama saboda ka bar dan ɗinka buɗe warin dan ɗinka ya hana shi zama da sauran cututtuka waɗanda ba mu doke su komi ba da muke yi mu junanmu ka tara su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a bar shi haka nan ba za a kwaso zunuban wa'annan mutanen a dinga rauda mishi wanga ya zo yana bin shi bashi shi ma ya zalunce shi ya cuce shi ya zage shi lada ta kare sai a rage ke zunuban da ke gare shi sai a loda mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a loda mai su baki dai sun mutur fil nar karshe sai a jewa shi a cikin wuta yana wannan ke nuna wa gaskiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce wannan shi ne maciyaci babu wani babu abun da ya kai ciya babu ciye da ta kai wannan ka tara abu ka tara ladarka dan ta unwane ka ranar gobe alkiyama ka shiga aljanna an kwashe ta habba ta isa biyan bashi ba an ƙara loda ma zunubansu za ka gane zai ga kanshi da wasu zunubai ya ce ya Allah ni ban yi ayyuka zunuban ba ban aikata su ba Allah subhanahu wata'ala ya ce mushi zunuban wa'anda ka dinga cuta ne zunuban wa'anda ka dinga yi mata da ne zunuban wa'anda ka ringa zaki zunuban wa'anda ka dinga gulma ne da aka ya ku uwa musulmi mu sani cewa haƙoƙin bayi a tsakankaninsu zaluntar juna da muke ta hanyar mutunci ne ko dukiya ce ko wani abu mai kama da wannan to mu sani babu wata ibada da take karkar wannan zunubi babu babu wata sallah babu wani istighfari babu wani wuri da za a baka ka dinga cutar mutane ka ce wannan zai ma amfani ba zai ma amfani ba babu abin da ke amfanin zalunci sai dai mutum ya kare hannun shi ya bari ya tuba ya zuwa Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake iya maidawa ya maida wanda suna raye ya neme su gafara su yayi mushi wannan shi kadai yake hidda mutum a wajen Allah subhanahu wataala shi yasa ya dace da kowane musulmi ya zamna ya yi ma kanshi kididdiga ya zamna ya yi ma kanshi hisabi da kanshi ya gani wai zaman nan da nake bakin hanya hirar da muke yi anya ko babu cin naman mutane a ciki zage-zagen nan da muke yi anya babu cutar wasu mutane a ciki makwabci na da nake katanga guda da shi anya ba ni cuta mishi ba na hana shi kwana wani abu da nake yi dalki na da na bari buɗe yana wari bai cuta mishi ɗiyana da suke abubuwan da basu kamata ba ba su cuta mishi ya dace kowa ya yi makar shi wannan tunanin mai shagon da nake sayayya a wurin shi babu bashi a tsakaninmu in akwai na biya shi in yan mani zare ina mai da mashi in na je mai bisayi ba na mashi rage ko in yi mashi kari ya dace kowanne daga cikin mai yi makarshi wannan samun kayi ya kai lokacin da nadama ba ta yi mashi amfani lokacin da babu dukiyar da zai biya wannan abu sai dai a yi bilada shi in bai da lada kuma za a ebo zunubin waɗannan mutanen a loda mashi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mu yake jan hankalin saboda hakikanin gaskiyar wannan lamarin da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani ya san babu babu wata shafa'a a bisa zalunci a wajen Allah subhanahu wataala babu wanda zai ce tanka akan ka zalunci mutane babu wanda zai biya ma ranar gobe alkiyama shi yasa manzo Allah yake cewa a hadisi ingantacce man kanat lahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw shay'in falyatahallalu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham in kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri mazlamatihi وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فهم عليه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son mu da alkhairi yana son mu da rahma yana son mu mutu baki ɗayan mu shiga aljanna Allah subhanahu wata'ala bai san ya azabtar da mu Allah subhanahu wata'ala ya ga ma yaf'alu Allah bi adabikum in shakartum الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم
Allah subhanahu wata'ala وكان الله شاكرا عليما Allah subhanahu wa ta'ala yana ga mu cewa ni zai yi da azaban mu in muka yi gode kuma muka yi imani muka yi biyayya muka bi koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muka ba dinni haƙi haƙin shi mu ba mu zalunci kowa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya san akwai wani abu a hannun shi na wani dan uwan shi na zalunci yace min irdi na mutuncin shi ne kacce bayan idanun shi ko gaban idanun shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce au shay ko kuma wani abu mai kama da wannan haƙƙi ne kowa aka ce haƙƙi ya san haƙƙi so da yawa zaka gani mun iya neman haƙƙin mu amma ba mu iya bada haƙoƙin mutane ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fal yatahallalu minhu yau yayi kokari ya halatta wannan abun tun a yanar gidan duniya ya je ya nemi gafara shi in sata ce mushi yadda yana iya maidawa ko bai sani bai lallaba ya maida mushi in kuma yana iya labewa ya ce mushi wani ka yayi mani ya neme shi afuwa to ya neme shi ya yayi mushi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace qabla Allah ya kuna dinarun wala dirham kayan aka lokacin da babu dinari babu dirham babu kudi babu dala babu sefa babu dola babu komi babu zinariya babu azurfa babu wata kaddara da zaka iya bada ka fashi kanka a wannan ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara akkada mu cewa in kana lahu amalun salih in yana da aiki nagari ukhiza minhu bi qadri mazlamatihi za a fashi wannan aikin nashi nagari daidai zaluncin da yayi a ba wa'annan mutanen da ya zalunta wa in lam takun lahu hasanatu ukhiza min sayyiati sahibihi wa humila alayhi in ya kasance dama ya ta bai aikata komi ba bai barkata komi ba sallolin ma bai to za a kwashi zunuban wa'ancan ne a loda mashi a ƙara mashi nauyi bisa nauyi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gashi za a tilla shi a cikin wutar jahannama kuma wannan wuta ta jahannama tana da zai tana da matukar radadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari wanda yayi kowa saukin azaba a cikin wutar jahannama manzo Allah ya ce za a mai takalmi ne na ƙarfi a ya sa wannan takalmin amma zayin wannan takalmin yana sa kwakwalwar shi tana da wasa balle wanda aka je wa a ciki don haka mu yi ƙoƙari mu kame hannuwanmu daga cutar junanmu mu kare bakunanmu daga cin naman junanmu mu kare bakunanmu daga yi ma junanmu kazafi mu kame hannuwanmu daga bugun junanmu mu kame hannuwanmu daga zub da jinanan junanmu abinda muka karanta daidai Allah subhanahu wata'ala ya bamu lada kuskure Allah subhanahu wata'ala ya yi mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
alhamdulillah musa da malam gaba da sabi yunus da shi da haram